الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau talata wadda ya dace da shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya muwafaka da 23 ga watan shida miladiya shekara ta 2015 ina jin muna cikin suratul infitar haka ne ko aka za mu tashi akan farkon ta kenan mun gama da suratu takwir tayyib bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت خرج
suratul infitar tana daga cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati qara'a aynin falyaqra idza sama'un idza shamsu kuyirat وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت surori uku kenan cewa wanda yake son ya dubi tashin kiyama kamar ra'ayil ayin to ya karanta waɗannan surori guda uku makiya ce wato ta sauka makka tun kama maza Allah ya hijira to waɗannan surori kamar yadda bayani ya gabata suna bayani ne akan abin da ya shafi tashin kiyama wadda tashin kiyama kuma a wani da ke tabbas ba makawa zai kasance to Allah da ikonsa da yadda yake bayanin yadda tashin kiyama za ta kasance da abubuwan da zai faru sai abin Allah ya tsara abin kaman gini ne kaman ɗaki wadda yake da rufi idan kana son ka rusa shi mai raka fara yi misala ce ga daki da rufi yana da rufin mai raka fara yi ka yaye sama bayan ka yaye sama sai mai kuma sai a rusa gini daga gini kuma sai ina sai foundation sai a kawo da shi to Allah da ikonsa tashin kiyama in da ta tsaya sai an fara da rufinta sama kenan za a kyakketa ta za a tsatsaga ta duk abin da ke cikin ta ya faɗi rana ta tarwatse wata ya tarwatse taurari su tarwatse kenan an yaye rufi kenan ko saura ƙasa duwatsu su tawarwatse su zama gari kabaruruka a tone su sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama tekunan duniya a birkita su ruwan zartsi ya haɗu da ruwan daɗi shi ne kaga mai kenan ginin an tarwatsa rufi sama an tarwatsa gini su ne abubuwan da ke ciki na ta kenan ba abin da zai saura tashin duniya kenan kamar yadda kana son ka rusa gini sai ka ɗaye kwanan ka cire rafta sai ka rusa ginin to hakan tashin kiyama ya zo haka duniyan da ta kasance za a fara da sama a halaka ta ƙasa a halaka ta to daga nan kuma tashin kiyama ya bayyana ta wajen halaka sammai da ƙasai ɗin nan ba abin da zai saura da rai kuma a kowa mutuwa zai dutse ba a bar shi ba tekuna sun kama da wuta ba a bar su ba ƙasa ita kanta ba a batta ba ta magana ta ƙare kuma magana ta ƙare shi ne Allah ce izas sama'un fatarat as-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula Allah yace sama da ta tsage za ta kekkece wa futihatis sama'u fakanat abwaba ranan da tsaga sama ko ina ya zama sarari Allah yace wa idzal kawakibun tasarat idan taurari suka fado suka tawarwatse duk za su faɗo ban ƙasa kenan an fara rusa rufin sama an kekketa sama abin da ke cikinta mai zai sai faɗuwa taurari za su faffaɗo wai zalbi haru fujjirar an zo gini kenan tekuna su kuma su yi ambaliya su yi tambotso wani ya shiga cikin wani su zama ɗaya wannan ya haɗu da wancan wannan ya haɗu da wannan su zama ɗaya a ranar su kama da wuta wai zal kuburu bu'usir kabaruruka kuma na wadda suka mutu tun zamanin annabi adam har zuwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tone su sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama kenan za mu fito kowa zai fita Allah ya ce idan wannan abin ya kasance alimatu nafsun ma qaddamat wa akharat kowa ya san abin da ya jinkirtar da abin da ya gabatar abin da mutum ya yi sakaci da ya aikata ba ko don lalaci ko don oho ranan ya sani da abin da ya gabatar na alheri ya sani yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar abin da ka gabatar na alheri ne na sharri ne ranar zai bayyana ka shiga ɗaki ka ɓoye kayi ka je hotel kayi ka je amurka kayi ka je ingila kayi ka je lagos kayi ka je abuja kayi duk zai bayyana yau matubular sara'ir ranar da da ya discoverin ɗin da ya discover na secret komi zai bayyana a fili ba abin da zai ɓoya alimat nafsum ma kaddama wa akhar mutum ya san abin da ya gabatar na alheri ya san abin da ya jinkirta na alheri wadda bai yi ba an ce ka yi sallah lokacinta ka bari sai da lokaci ya fita shi kenan a harta salata ka sani ka fitar da zaka kana da dukiya ka ki a harta zakata ka jinkirta zakka umirta bil hajj walillahi ala nas hajjul bait man istata ilayhi sabil wa anta mustati laka malun wa laka al afiya akharta al hajj ranar duk abin da mutum ya yi jinkiri don lalace ya ƙi zai bayyana kuma za a masa sakamako za a yi masa hisabi Allah ya ce ya ayyuhal insanu يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya a gaban sahabbai ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim faqala umar aljahl faqala umar aljahl shine amsan da ya bayar eh Allah ya ce ya kai mutum jinsin mutum ma garraka ai ma khada'aka me ya ruɗe ka na yaudare ka game da mahaliccinka har ka kafurce masa har ka saba masa me yaudare ka umar da ya ja ka ce jahilci ranar ba jahilci ba jahilci ne saboda mutum ya jahilci azaban Allah ya jahilci hukuma Allah sai sa ya saba masa ya ayyuhal insanu ya kai mutum magarraka me yaudare ka eh game da mahalicinka Allah alkarim mai daraja mai ɗaukaka ka saba masa allazi khalaqaka wadda ya halice ka shi kadai tak bai yi tarayya da inyasu ba ko sun yi tarayya inyasu ma bai san lokacin da aka haife ka ba bai san lokacin da aka halice ka ba a'a allazi khalaqaka Allah da shi kadai da ya halice ka fasawaka kuma ya daidaita halittanka yanzu ka miƙe hannayenka haka za ga wani ya fi wani ba bai kace inda an yaninka dogo ɗaya ɗaya gajere za ka yi kyawun gani bai kace ƙabobinka da ɗaya ta fi tsaye ɗaya gajera ta yada kai tafiya ɗaya a dangale ba ganin kangaro jumping yake haka saboda mai ƙabobinsa na na baya ƴan kaman a dangaje haka suke baya jin daɗi to amma kai ba daidai suke in ka dubi yatsunka na ƙabobinka da kuma idan ka daidai suke wani bai fi wani ba ko ban hancinka wani bai fi wani ba kunnenka wani bai fi wani ba komi fasawa ka ya daidaita ka ga kanan da kyawun gani amma duka ka kafirce masa a a bai dace mutum ya kafirce mu Allah ba fasawa ka ya daidaita halit ya daidaita gabanka fa'adalaka ya daidaita ka wajen me halitta komi naka daidai komi na da ka daidai komi naka yana da tsari sabanin dabbobi saboda ka Allah ya yi mana duk abin da ya kamata ya yi mana yanzu ya rage mu ne ko mu bauta masa ko mu kafirce masa a mutu a tafi wuta kuma ya yi halittan kannan ne fi ayi suratin ma sha'a rakkabak a cikin suran da shi ya so haka ya ɗora halittanka yadda ya ga dama ba yadda kai kake so ba sai sa a cikin mu kaga wani gajere wani dogo wani kyakkyawa wani kuma gashi nan dai ga nan da Allah ya yi kowa da Allah ya littafa eh fi ayi suratin ma sha'ar a cikin siffan da shi yake so a suran da yake so ya mala isa kake dari ladan me zaka ke dariya kalla
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين قال الله هذا ودنا kalmomi guda biyu ko rufa guda biyu da kalla da bal kalla lil idrab lil rada'i bal kuma menene lil idrab kalla tana gargadi ne ga abin da aka ce karka yi shi bal kuma tana ɓata abin da ka yi mummuna shi ma don karka sake yinsa a nuna maka muninsa a ce maka a'aha bai da kyau Allah ce kalla bal tukazzibu na bi a'aha munanan ayyukanku da tunaninku shi yasa kuke karyata tashin kiyama karyata tashin kiyama kuma shi kawo menene kafurce ma Allah duk wani laifin da mutum zai yi a duniya yana da alaka da tashin kiyama idan mutum imaninsa ya yi tsanani cewa ya yadda zai haɗu da Allah ba zai yi ƙarya ba ba zai yi sata ba ba zai yi yaudara ba ba zai ɗabi dukiyar gwamnati ba saboda ya san akwai sakamako akwai hisabi amma da imaninsa ya rauni kwarai sai mai da dukiyar gwamnati ta zama ganima ta zama tasa ya ɗiba iya ƙarfinsa ya ɗiba iyalansa su ɗiba na kusa da shi su ma su ɗiba saboda ba su yadda akwai shi sabi ba su yadda cewa akwai wata rana da ce su dawo da ita ba gashi ayan qur'ani ta tabbatar wanda ya saci dukiyar gwamnati ba zai ba zai istighfari a yafe masa ba ba zai nemi tuba a yafe masa ba me zai yi kawai in yana son dawowa da ita wa man yaglul yati bima galla yawmal qiyama al-gulul shine satan dukiyan gwamnati dukiyan al'umma an je yaki ndawo ana ganin kirkira waye kirkira ne sabin manzo Allah ne kuma yaron gidan manzo Allah ne sabai suna ya mutu na ce yayi shahada yayi shahada malala ce yana wuta me yasa ya ɗabi dukiyan ganima ba a raba ba ta al'umma ya ɗiba ka duba ba ganima ya ɗiba ba a raba ba to me kace kuma yanzu da komi na al'umma na wasu ne janareto na al'umma wasu mayar ya zama nasu motocin gwamnati ya zama nasu gidajen gwamnati ya zama nasu kudin gwamnati ya zama nasu komi na gwamnati nasu ne komi su dauki kudin gwamnati su gina gida su kuma su bawa kansu kyautan gidan ko ba ka suke yi ba ne kai gidan ma da za su biya ma kansu kwangilansa suka yi kwangilan gina shi suka yi ka duba sata kan sata misali gidan in ba zai wuce miliyan miliyan ɗari ba to su za su gina shi a matsayin miliyan ɗari biyu ne ko miliyan ɗari uku kuma su zo wannan gidan kuma dume ne ne a ce an ba su shi eh su kyautarwa kansu su kyautarwa kansu haka mun da suke kenan yanzu waɗannan kuna ganin sun yi imanin tashin kiyama a'a wanda ya imani da tashin kiyama shine shugaban da lokacin da aka naɗa shi shugaba sai aka ce masa to yana da dama raƙumarsa da yake hawa tun kafin ya zama shugaban ƙasa sai aka ce to tun da ka zama shugaban ƙasa ga kuɗin gwamnati bari a ɗiba a saya maka amalan raƙumi babba sai ce a nasa ya ishe shi baya so kaga shugaba mai tsoron Allah kenan shugaba mai tsoron shine wanda da matarsa da ya aura yar shugaban ƙasa ce yar Abdul Malik ne ta zo da gwalagwalai da zinare sai ce a wannan gwalagwalai da kika samu daga wajen babanki ba ni da imani ba da sukancewa ta hanyar halal ne daga gwamnati aka aka aka me aka wawura daga baitul mal da treji aka wawura aka baki in kina son zama da ni to amai ki kawo amayar amayar treasury sai ta bar aka mayar kaga shugaba mai tsoron Allah shugaba mai tsoron Allah shine wanda yake da fitila guda biyu in zai yi rubuce-rubuce na gwamnati sai kunna fitilan gwamnati in ya zo personal activities nasa issue nasa sai kunna ta sai kashe ta gwamnati kaga wannan imani akwai tashin kiyama ran tashin kiyama za a tambaye shi me yasa kai amfani da fitilan gwamnati ba aikin gwamnati ba me yasa kai amfani da motan gwamnati ba ba tafiya ta gwamnati ba me yasa kai amfani da jirgin sama da kuɗin gwamnati ba tafiyan gwamnati ba a personal tafiya naka su wannan ba su damu ba nan ba su da shugaban faransa a satin da ya wuce kun ji abin da ya faru da shi prime minister na faransa ya tashi daga faransa ya tafi germany kallon kwallo da matansa da 'ya'yansa to jirgin da ya tafi da shi a kudin gwamnati aka biya yana dawowa 'yan kasar suka ce a kallon kwallo ba aikin gwamnati ba ne wani al'amarinka ne da kai da iyalinka dole a dawo da kuɗi nan take dolensa ya cire kuɗi a asusu akawun ɗinsa aka mero gwamnati kuɗinta yanzu kunan waye isa yin shugaba ma ya tafiya ku tume shi ina ya je tafiya ne ta gwamnati ko ba ta gwamnati ba gwamna ma tukunna balle shugaban kasa can ba shugaban kasa ne prime minister ne ka duba matsayinsa to nan gwamnan garin kuma an yi tafiya a jirgin gwamnati ko je kasar waje ko ku tambaye shi wace tafiya kun san ma me na tafi kaga waɗannan ba musulmi bane ka duba yadda suke accountability to me kace kuma ga musulmi yace ya ima tashin kiyama amma ya mai da dukiyar gwamnati tasa komi na gwamnati nasa ne wala kun ga gwamnoninmu abinda ake kashewa a ofisocinsu gidajensu a shekara wallahi ya isa ya ci da anguwa guda goma a cikin kowane jasa anguwa goma ce da talakawansa kudin da ake warewa kawai kullum akwai mandatory kudi ne wanda na gidan gwamnati wannan kan a sai an cire wani maka ma ya magana albashi ma sai an cire sai na kullum ne za a siyo nama oba abinci oba minerals oba komi oba ne komi oba ne za a yi abinci kala wajen goma sha ishirin komi ga shi wajen siyo masu kawo masu masu sata kudin tashi addu'a da wannan ran tashin kiyama ji a tafi aljanna a'a wallahi mu ji tsoron Allah wallahi in ka karanta tarihin magabata zaka sha mamaki zaka ce shugabanni yau duk ƴan wuta ne Abubakar Siddiq me ya faru da shi da matarsa kun san lokacin da aka nada shugaban kasa na duniya ba muna maganar kwaman gwamna na jiha ba shugaban kasa kuma shugaban kasa a lokacin ba wai nahiya ɗaya bane nahiya ne ta duniya akwai kasashen Afirka suna cikin bangaren daula ta musulunci wasu eh, can gabar mai nisa suna suna ciki eh, Asiya suna ciki banda kuma Jazeera suna ciki shugaban kasa ɗaya yake yake mulki ba kai Afirka ma wasu Afirka ko ta Najeriya ba haka bane su nahiyoyi ne suke mulki Umar Abubakar lokacin da eh shugaban duniya ne a lokacin Abubakar lokacin da aka nada shi dama dan kasuwa ne sai ya dauki kayansa zai tafi kasuwanci sabai suka tambaye suka ce shugaban kasa na duniya wanda ya gaji manzo Allah kace zaka je kasuwanci ce to me ranci ka ji go shi bai mai da dukiyar gwamnati ta saba ne ce to me ranci sai zabai suka ce to mun yadda zamu samar maka da albashi ka tsaya kai mana aiki duk wata zamu baka abin da da da zaka ce ce ya yarda ya zauna yana aiki ana bashi albashi ana albashi albashi to wani lokaci kun san gwamnati man fetur yakan yi arha a duniya ya zanto kuɗi su a samu karanci a samu economic crisis a ƙasashen musulmi lokacin Allah ya jarrabi daular musulunci ba zakka babu kuma kuɗin shiga da ake samu daga wajen kafirai na haraji wajen yaƙi ake ba samu ganima ba duk wannan shine source of income ɗinta kuɗi ya zanto ga wata ya zo treasury ba kuɗi abubakar bai samu albashi ba shugaban kasa ba zai samu albashi ba amma waɗansu kan ɗaiɗaiku wanda ya zama dole ya riga ya ba su amma kuɗi ya ƙare shi bai samu ba dama su a zamanin adalcin su aka shugaba sai ya gama raba kowa in ya saura ta sai ya ɗauka ta duk ya gama rabarwa da da a ba su da tsofaffi ne da marayu ne da waye sojoji duk an ba su shi bai samu ba ya zo gida ya wa matarsa ce yau fa ya mi hakuri yau ba albashi ba abinci sai ta ce a ai irin albashin da ake baka kake kawo mana muke cefa ne ya dan yi akwai surplus ya dan yi saura ina ajiyewa ina ajiyewa ga sauran da ya gane shi a a a wato albashin da ake bamu kenan yafi karfin bukatun mu to wannan to wannan ba dukiyar mu bane ta gwamnati ne sai a mayar mata sai aka mayar kaga kaga wanda suke kaga da wanda suke da tashin kiyama kaga wanda suke tashin kiyama cin akwai accountability akwai hisabi yace a alƙawarin da aka yi lokacin da aka naɗa ni zan je kasuwanci aka ce kan je kasuwanci an yi alƙawari a bani abin da zan ci ne ba a ce za a ɗora mun wani abu akan albashi na ba to tun da yanzu wani abu ya ƙaru to wannan ba namu bane sai aka mayar gwamnati kayanta suka kwana ba su ci ba da suka kwana ba su ci ba sai aka ce to wanda aka mayar din nan a ware mana albashin mu a ciki na watan da ta wuce ba nake bin gwamnati bashi a ciki aka ware sauran aka mayar wa gwamnati kaga wannan sun yadda akwai tashin kiyama ko sun yadda akwai tsayen tsayuwa gaban Allah ko ko ba gani ba tarihin shine amfani da fitila biyun ai mun ba da tarihin sa anan kaji ne fa kajin gidansa aka aka kawo kayan gwamnati abincin gwamnati alkama kafin a kai treasury saboda ba a je ba a je waje a dauka ba kai gidansa kajin gidansa suka zo suka caccaka suka ci yace to ba za su zauna a gidansa tunda sun ci kayan gwamnati su ma sun zama na gwamnati aka tattara kajin gabaki da kai treasury kaga wanda sun yadda akwai tashin kiyama ko sun yadda akwai hisabi to amma yanzu ka zo ka auna da shugabannin mu ne yanzu eh kansa Umar Abdulaziz ka san yadda kare ni iyalan gidanka haka sukan tashi kalmurabbi ya kullum murabba yadda kai tirenin matanka da ƴaƴanka haka za su tashi in kai musu tarbiyan banza su tashi mutanen banza in kai musu tarbiyan satan dukiyan gwamnati su ma su tashi barayi dan sunna ne ka sunnanta musu lokacin da Umar ya rasu Umar Abdul Aziz matarsa an aka dauko kendir aka kunna sai ta zo ta kashe sai ta dauko na ta sai ta kunna tace wannan kendir din da aka kunna daga dukiyan mai gidanmu na gado ne dan me za a kunna shi dauki nata ta kunna me ka gani yanzu nan in mutum ya mutu ba war ai ko kowa kowa ma abin da ya masa kawai sai ce nasa ne in kana da gida ingila zai rike cewa na nasa ne in kana da gida a jaban wani sai wara ya ce nasa ne ko kana da gida a gombe sauran iyalin ba sani ya ce nasa ne in kana da wata mota mai kyau sai wanda ya ce nasa ne ba sa tsoron ran tashin kiyama cin wanda ya ci dukiyar maraya ko da uban kuɗe ko uwan kuɗe in a mat- a- a- a- dukiyar gado wanda ya ci wuta ne innal ladzina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ya ce waɗanda suke cin dukiyar magada sun ci wuta ne kawai wuta kawai suka ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wuta ne kawai saraka dukiyar gado haramun ne ka taba kobo babanku ya rasu to kar ka taba ko kobo a tattaro ta shanu ne awaki ne amfanin gona ne kuɗi ne gidaje ne motoci ne a tara a raba a baka rabonka sai maka albarka amma in ka ci kobo sai ya lalace ya zan ba albarka kuma ana bin ka bashi ka ci wuta amma mutane ba su gane haka ba ba su gane haka ba wallahi ba su gane haka ba yawa wallahi ba na manta lokacin da ma'aifinmu ya rasu wani bawan Allah yana nan ko bai mutu ba ina jin ne kila ma zai je ni wallahi shawara ya bani ba dan masa ƙarya ma ina masa ƙarya Allah ya kama ni ya je ce min ka je ka duba inda babanka yake ajiya ka ka ɗebo wani abu mana ka ɓoye da lokacin akwai yaran ta ban sani ba sai na je zan ɗiba ya na tarama ba komai ma amma wallahi na je da niyan ɗiba amma wallahi babu wallahi da wallahi wallahi ba komai wallahi ba komai yawa saboda mahaifinmu ya yi jinya ya yi jinya ya kashe kuɗi sosai duk kuɗin ya tafi a wajen jinya wallahi na je ba komai amma wallahi na je da- na je dan ɗiba sai daga baya nake gane alheri ne ma Allah ya hana wallahi sai da na ɗiba Allah ne kare wallahi kuma wallahi kuma wallahi wanda ya ban wannan shawara yana da ransa wallahi yana da rai bai mutu wanda ya ban wannan shawara wallahi da ransa don haka Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mun da mummunan niyya Allah ya gafarta mu Allah ya sauwaka haka dukiyan gado haramun ne kaci wallahi haramun ne ka taba kobo ka bari a raba a baka rabanka ya fi albarka ya fi albarka amma ka je ka sata ko ka boye wani abin da mai yiwa daga kai kai ka san ajiyan babanka sauran magadan ma- yan uwanka ba su sani ba ko mai yiwa ma account ɗinsa ma yana hannunka ko takardun filinsa yana hannunka ko ka takardun gidajensa yana hannunka kai ka sani ka je ka boye wani ka sayar wallahi ka ci wuta kare ka zo ka bayyana a raba a baka rabon ka yafi maka alheri to wallahi kamar yadda na faɗa duk abin da mutum yake a duniya ne yana da alaka da tashin kiyama gurgudun imanin ka tashin kiyama shi zai hana maka sata shi zai hana maka cuta shi zai hana maka zamba shi zai hana maka ƙarya shi zai hana maka saba da kaure duk wani abu yana da imanin ka da yadda ka ce wannan lalle in ka mutu zaka tsaya gaban Allah Ah, da mu karanta ma cikin wannan suratul tsafifi yau mai qumun nasu da rabbil alamin radda kowa zai tsaya a gaban Allah to mutane yawanci ba su imani da wannan ba Allah ya sauka Allah ya sauka na'am Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin lalle akwai hafaza hafazatul amal akwai mala'iku masu kiyon ayyukanmu kowa da mala'ikun da suke tafiya tare da shi suna rubuta aikinsa akwai masu rubuta alheri akwai masu rubuta suna nan suna tare da kai baka buya musu a'a duk inda kake wurin kwanciyanka ne wurin aikinka ne a motanka ne Allah da iko mu ba ma ganin su amma su suna ganin mu mala'iku ne suna tare da mu suna rubuta duk abin da kai suna ake mu ce musu hafazata hafaza hafazatul amal ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati duk abin da ya fita a bakinka in khairan sun rubuta in sharran sun rubuta sai sa manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah ya imani da sakamako ya imani da tsayuwa gaban Allah to in ka bude baki da kai magana in ba alheri ba ka ja baki kai shiru ya fi maka alheri kawai ka ja bakin kai shiru amma yau bakin mu bai da birki wa kaji kaza kaji kaza wane aikin mu kenan amma magabata ba sa wannan haka yanzu duk wanda Allah azurta shi da shiru ya gode ma Allah shiru ni'ima ne ga mutum wallahi shiru ban ga mutum yana yawan shiru in dai ba mugu bane kana akwai mai shiru mugu akwai mai shiru mugu amma in dai shirin na mumunanci ne wallahi alheri ne ga mutum amma mutum ya zama sarsar mai yawan magana ba alheri ne ga mutum dan maza Allah ya ce mafi yawan abin da zai kai wa mutane wuta bakunan su baki Allah ya tsare mu wa inna alaikum lahafizin Allah ce lalle a kanku akwai akwai matsara akwai masu gadin mu akwai masu rubuta ayyukan mu sune mala'iku kiraman masu daraja masu mutunci katibiyin masu rubuta ayyukan mu suna daraja wurin Allah mala'iku ne suna rubuta kar ka sake kai abubuwa ka ci a ba a ganin ka suna nan suna tare da kai ran tashin kiyama za a fitar maka da zai aje mun karanta ayoyin ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ibtada fa inna ma tadri li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu ala dawjiya mun karanta wannan littafi da mali hadha kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asa wajadu ma amilu hadiran wala yazimu rabbuka ada duk mun karanta wadannan ayoyi jiya na'am ya lamuna ma taf'alun kaji ko Allah ce duk abinda kuke sun sani ya lamuna ma duk abinda muke sun sani ba ma koya musu to in duk abin da muke sun sani kenan akwai radda za a fito da littafi din akwai radda za a fito da littafin ka ganshi file ɗinka innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
كنت ناجية سورة لمكة كرنتا سورة أبسة wadda a ƙarshenta ita kuma Allah yake cewa yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin shani yughni kun ji ƙarshenta abin da ta faɗa to ga wannan kuma ƙarshen take cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah to tashin kiyama kenan Allah duk surorin nan suna da alaka da juna sai sa maza Allah yake cewa duk wanda yake son ya ga tashin kiyama ra'ayal aini to ya karanta su ya karanta su Allah ya ce innal abrara abrara jam'u bir mutumin kirki kenan jam'in su fa abrar mutanen kirki lalle mutanen kirki lafi na'im suna cikin ni'ima ita ce aljanna Allah ka samu a ciki Allah ka samu ya mu cikin yan aljanna abrar mutanen kirki mutane na kwarai wa innal fujjara lalle kuma yan iska mutanen banza kafirai lafi jahim suna cikin wutan jahim Allah ka tsare mu Allah kar ka samu a cikin su eh fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir gida bi ne mutane bi ne Allah ka tsare mu Allah yace yaslaunaha yawmaddin ay yadkhulunaha yawmaddin ranar tashin kiyama za su shige ta ita mai kenan wutan jahannama jahim Allah yace wa ma hum an habi ga'ibin ba za ta kuma barin ta ba ba fa kuwa a ce yau an maka azaba gobe ka huta ina tutur abadin abadi ba dare ba rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yamutu fiha wa la yahya ba rayuwa mai dadi ko ba mutuwa haka dai haka dai haka dai haka dai Allah ka tsare mu in sun yi kuka a banza wa in wa in yastagisu yugasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh in sun in ishruwa ta kama su cikin su ya kone suka nemi a basu ruwa a basu ruwan zafi inna lillahi wa in suka ruwan zabi ma in sun kai kusa da fiska sai kwale goshin su wannan shine taskun yan wuta Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ya salauna ha yawmuddin ran tashin kiyama yawmuddin ay yawmul jaza ranan sakamako maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako ranan tashin kiyama kenan Allah ya shiga wannan wutar ranar sakamako wa mahum an habi ga'ibin kuma ba za su batta ba ba fakuwa ba barinta tutur dare haka rana haka kowane lokaci ba sauki Allah ka tsare mu Allah ce kai wa ma adraka ma yawmiddin wai kai mutum me ya sanar da kai ranan sakamako ne ka me ya sanar da kai Allah ya sake cewa summa ma adraka ma sa'annan me ya sanar da kai don a nuna maka al'amarin ko babba ne in ka ga Qur'ani ya maimaita abu ya sake maimaita to abin yana da muhimmanci yana da hatsari me ya sanar da kai ranan sakamako Allah ya sake cewa kai mutum wai me ya sanar da kai ranan sakamako ranan ma shine yawma la tamliku nafsun li nafsin shay ranan da wani ba zai yi wani abu ba to kun ji ranar da wani ba zai iya wani wani abu ba don Allah wanda yake ya yarda za sa shi a jefin wani yana da hankali shin ya yarda da wannan aya shin Allah ƙarya yake yi maganan ba haka take ba yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranan wani ba zai iya wani wani abu ba baba ba zai yi wa ɗa wani abu ba ɗa ba zai yi uba wani abu ba uwa ba za ta yi wa ɗanta wani abu ba ɗa ba zai yi uban su wani abu ba sarki ba zai iya fadawan su wani abu fada ba za ta yi wa sarkin su wani abu ba shugaban ƙasa ba zai iya wa odilan su wani abu amma kai kai ka ce sa ka ajihu wannan wani irin ajihu ne amma ne kan Allah sawa to gashi dole sun ce ba za su a riga ku karanta jawahirul ma'ani wala jawal ma'ani an rubuta karara cewa shehu tijjani ran tashin kiyama duk yan dariƙa zai ɗebe su a jiwe kai su aljanna bila hisabin wala iqab duk zai kai su aljanna to amma me yasa ba a ce manzo Allah duk zai ɗebe sahabban su a jihun sai kai aljanna ba wanda mun san ran tashin kiyama manzo Allah ce kowa tsirara zai tashi aihuwan uwarsa loba farkon da ba shi sutura shine annabi Ibrahim daga shi sai manzon Allah to amma manzo Allah bai ce zai ɗabi mutane a jihu ba annabi Ibrahim bai ce zai ɗabi mutane a jihu ba ina tijjani ya samo cewa zai ɗabi mutane a jihu ina ya samo tsakani da Allah a riƙe mutane tatsuniya ko mutane suna yarda babu a Qur'ani babu a hadisi babu a littafin magabata na kirki tatsuniya kawai wasu zo sun littafai sun rubuta tatsuniyarsu sun rubuta son zuciyarsu an ɗauki mahaukata kuma sun yarda har ma suna hauka a kai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu yau ma la tamliku nafsun li nafsin sha ranar da rai wani bai sai wani rai wani abu ba ba abin da kai wani nafsi na ba ayan da makaranta aje ba yau mai furul mar'u min akhi ranar da mutum zai zai gudu ba dan uwansa ya gudu uwarsa ya gudu ubansa eh a ba wannan ba ka tuna ayan nan da Allah yake cewa law yaftadi yawma idhan يبصر يوا يبصر يود المجرم يوا شقبا
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض, ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو تدعو من أدبر وتولى وجمع وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا نعم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ياي ياي إلا ال...
karka ita wancan alaran ma suka tazarce suka je wa Allah ji kan maza ya mutu ɗaya ɗaya su biyu ne bari an ambaci sunansa ba suka je wa'azi da wani kawai sai tafka masa kwaya a ruwa Eh, amma shi alaran man yana da rai in aka ce jawo aya ɗaya ne jawo goma a ji abokinsa ya lafta masa kwaya a fanta ya sha to na ce da kuka ce ni da ban baka komai ba yubassarunahum yawaddu almujrimu yawma idhin law yabtadi min azab yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla Allah ce in tashin kiyama ta tsaya ranan mutum inda dai dauki ƴaƴansa da matansa da ƴan uwansa ya ba da su fansa kun san fansa ko shi a bashi zai yi haka Allah ce kai wa man fil ardi jami'an dubban ƙasa da uwarsa da ubansa da malaminsa da gwamnansa da shehinsa da waliyinsa duk ya bar a ci a kai su wuta shi a bashi Allah ce wala in ya samu haka zai mutum zai yarda wa man fil ardi jami'an dubban ƙasa dan shi kadai ya tsira wala zai iya bada su a fansa amma la ce kalla ba zai yiwu ba inna halaza wuta ne kawai zai shiga ta amma ka duba duk irin wannan gargadi wai mutum yarda wani zai masa wani abu ana yarda malam يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
Allah ya ce ku ji tsoron wani wani wakshau yauman ku ji tsoron wani wani ne in ji Allah eh wane yini ne yau la yajzi walidun an waladihi shay'a wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ya ce ku ji tsoron wani ne ranar da uba ba zai iya amfanar da ɗansa komai ba ranar da ɗa ba zai iya amfanar da ubansa komai ba kowa yana ta kansa ƙarshe kai Allah yake cewa wala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi algarur kar fa ku yadda rayuwar duniya ta rude kar kuma wani mai ru'i ya rude kuwa yake nan shedan
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
Allah ya ce ya ku mutane kar ku yadda rayuwar duniya fa ta ruɗe ku kar ku yadda mai ruɗi ya ruɗe ku shine shedan kullun shi ba yana kiran rundunansa ne mutanansa masu masu masa aiki don ya samu abokan zama a cikin wuta wannan gargadi Allah ya riga ya mana shi amma duk da haka mutane sun kice suna daukan waɗansu mutane a matsayin su za su cece su Allah kuma bai ce za su yi ceto ba Allah bai kira sunan su ba manzo Allah bai faɗa ba amma nan suna tabbatar da mutane Allah ya sauwaka Allah ya tsare mu a kusan za mu kwana a wannan aya da malam ya karanta yau ma la tamliku nafsun da nafsin shay'a wal amru yawma idhin billah ina kusan aya ta karshe ne ma kenan fa a to insha Allah gobe za mu tashi a sabon sura kawai bismillah mana karanta mana tambayoyi
Assalamu alaikum muna tambayin cewa akwai wani mahaifinsu ya rasu a sai wani ɗaya daga cikin ‘ya'yansa wanda baya garin baya garin sai baya ma zuwa wasan shi ne zo yace shi ɗan shi ne kuma an ga kamanni tsakanin su to aka yi cewa ɗan nashi ne su sauran yan uwan nasu kenan aka raba gado sai yace shi akwai gonar da mahaifinsu yake da ita a can ƙauyensu a can ƙauyensu eh shi wannan ta ishe shi a raba sauran abin da abubuwan da shi ban da shi sai ji zai tsaye aikin aka da haka ce bayan wasu shekaru kuma sai ƴaƴansa suka zo suka ce suna son gadon wannan da aka yi na inda mahaifiyarsu ce ya za su ya za a yi da wannan maganar
tarkoko kenan akwai rikici kun ji tambayar da take wani ne ya rasu bayan ya rasu sai wani ya zo ya ce shi ma ɗan wannan wadda ya rasu ɗin ne kenan ya zo zai ci gado amma su ‘yan uwan ba san shi ba wato yana kilimin cewa babansu ɗaya da waɗannan da suke da rai ‘ya'yan wadda ya rasu amma gashi akwai kama akwai resemblance tsakaninsu ɗan yana kama da babansu amma su babansu bai taɓa ba su bayani cewa ya auri wata mata a wani gari ko a wani ƙauye sun aihu da ita ya sake ta ko ta mutu ba su ba su da wannan labari sai da uban ya rasu lokacin raba gado kowanne sai ya bullo yace to wasu ƴan uwan sun yadda cewa eh tun daga kama to amma ya kamata a sani a shari'ar musulunci kama ba ta sa a tabbatar da hukunci a'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ake zargar sa da wata mace da ta aihu sai ga dan yayi kama da wancan amma dole dole haka manzo Allah yace littafin Allah ya rigaya ba dan haka ba da na hukunci da kama amma manzo Allah bai hukunci da kama ba a'a ai mutum zai iya neman mace ta hanyar zina su aihu in su aihu dan nasa ne ba nasa bane ba gadin tsakanin su ko da an san shi ya take ta suka aihu ga kama ga komai amma tunda babu aure a ba ɗansa ba ne shari'a ba za ta mallaka masa kuma babu gado tsakaninsu ba zai ci gadon wannan da aka same shi ta hanyar zinan ba shi ma ɗan zinan kuma ba zai samu ba zai ci gadon wannan mutum ba ko da tabbas shi ya yi lalata ɗin so da kama bai isa a ce kawai wane ɗan wane ne sai dai kan taimaka a wajen shaida in akwai wasu dalilai kila ko baban ya taɓa faɗa cewa na taɓa zama a ibadan ko a lagos na auri wata mace amma mun rabu da ciki ta mun rabu da tana da ciki amma tunda muka rabu ban sake ganin ta ba ban sake ganin ta ba har na dawo nan gida arewa to irin wani inda ga baya wani ya bullo daga kudu wajen ibadan in ya dawo cikin ku yace shi dan baban ku ne kuma aka ga kama to aka tuna wancan maganan baban zai iya taimaka ya zama shaida dama baban ku ya taba bada labari cewa eh ya taba aure a kudu sun rabu da matan amma bai sake ganin ta ba kuma tana da ciki ta aihu bata aihu ba mace ta aifa namiji ta aifa shi bai sani ba bai sake ganin ta ba har uban ya mutu ku to ku ƴaƴan in wanne ya zo daga kudu musamman ya fito daga nahiyar da baban ya bada labari kamar ya ce a ibadan ne auren ko a Lagos wannan kuma da yazo sai ce eh daga ibadan yake ko a Lagos kuma ga kama yana kama da babanku eh wannan zai iya taimakawa a ce dan uwanku ne dan babanku ne amma haka kawai babanku bai taɓa bada labari ba yayi wani aure matan sun rabu da ciki dan wani kawai yazo yana kaman babanku mutane nawa ne suke kama da wani amma ba dangantaka ma tsakanin su da su kan a Makka ni na taɓa ganin wani ina ta kiransa wane wane wane wane wallahi da nazo ce ba shi bane amma ka gansu da da wani dan abokin karatu na ne mun yi bayar da ni da shi wallahi da inda ka san an tsaga kara kuma yace shi bai da dangantaka da shi bai ma san shi ba ma kuma sai na gajan da ka amfani da kama Allah ya mu ana kamata wani gurin gaskiya kama ba hujja bane yawa wannan kenan to in ya tabbata sun yadda dan su ne aka raba gado magana yace wai ya bar wai akwai wata gona ta wannan baban sun da ya rasu a wani kauye eh shi wannan din da yazo yake cewa shi dan wancan ne wai shi ya rike wannan gona a matsayin gado sauran dukiyan kuka a raba da shi a ai dukiyan gado ba kwa da bi abin da yake so bane ce wannan shine na a Allah ya raba gado kowa da rabansa ta yi abin da ya diba ya fi karfin rabansa ko ya kasa rabansa dole wannan gona aje a ganta idan rabansa ya kai an bar masa shikenan in kuma rabansa ya ji haka za ya kara masa ma kan gonan a bashi gonan da yake so kuma a ƙara masa amma haka kawai akwai wani naji a garin nan da ya rasu yana da gida a ingila yana da gida ma a japan sai aka ce mu akwai wani ɗansa sai ya ɗauki gidan ko na ingila ne ko na japan ce shi ya rike shi ne a matsayin gado kawai kaga wannan ba daidai ba ne dole wannan gida na ingila sai an je an gan shi an yi baluwin ɗinsa nawa zai kama a ingila aka dawo da kudin najeriya nawa da zama dole a zo a raba ba kawai rabon gado ne wannan ya ɗebi nan a na ɗauki nawa a ni na ɗauki gida kaza wannan ba a haka zamanin jahiliya ne ake haka nan haka mutane su ji tsoron allah rabon gado allah ya raba shi bai bar ma manzo allah ya raba ba shi ya raba kawai illa iyaka mutum ya rasu sai a dubi nawa ya bari kuma magadansa nawa ne sai a biya kowa nasa amma ba kwa ɗabi abin da yake so ci a mota kaza ta mun kyau gida kaza ya mun kyau dabbobi kaza sun mun kyau riga kaza ta mun kyau hula kaza ta ya mun kyau takalmi kaza ya mun kyau bari ɗauka musanci bai da wannan ba takalmin a kawo hulan a kawo rigan a kawo gidan a kawo a ga aibaluin kuɗi in tv ne ma aibaluin ɗinsa a ga kowa nawa da ya samu lizzakari misali hazuɗin sayi ne mace a bata rabon namiji a bashi rabon mace biyu an gane wannan Allah ya samu gane akwai zaran time
an kuma cewa mahaifinsa a kila su tasha bamba shi yana shi dan bid'a ne shi kuma yana son sunna shi dan kenan amma mahaifin yana matsa masa lamba kan cewa ya bar wannan aqida ta sunna kun ba ka za su yi baran-baran da shi
su yi baran-baran su yi baran-baran dama inda ake yin baran-baran akan addini ne akwai sabon manzon Allah sallallahu da yawa sun yi fito na fito yaƙi da makami tsakanin ɗa da uba a wajen yaƙi uba musulmi ɗa kafiri ko ɗa kafiri uba musulmi an zo fagen yaƙi kowa zai kan kowa da makami saboda aƙida ta bambanta saboda kan nan maganan za ku yi baran-baran da shi in dai akan addini ne a wa husainar insana biwalidayhi isana wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya an gane wannan ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun saboda haka nan maganan me ya faru da Sa'ad an san kisan Sa'ad ko me ya faru da shi da mahaifiyarsa lokacin da musulunci ya bayyana a Makka yana cikin matasa samari da suka rungumi musulunci mahaifiyarsa zai ta ce ita ba za ta ci abinci ba ba za ta sha abin sha ba kuma ta tsaya a rana ba za ta shiga inuwa ba har ta mutu don a rika aibanta shi ana a rika cewa ga dan da uwarsa ta mutu da bakin cikin sa a makka shikenan da ta gaya masa zai same ta ce ya mama wallahi in kina da rai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda ɗari to guda ɗari da za su yi ta fita ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har su ƙare ban daina bin sunnan manzon Allah ba don haka ki hutar makanki ki shiga inuwa ki zauna ki ci abinci ki sha ki sha ruwa shi ke da ɗauki shawara kaga abin da ya dace kenan amma kan addini zaka iya baran baram da kowa a duniya nan babanka ne mahaifinka ne kan addini ba la ta'ata lima khaluqin fi ma'siyatillah ba abin kowa wajen saban Allah abin da aka mu mu shine sunnan manzo Allah sai babanka yace ba ka bi sunnan manzo Allah an yadda dai abin duniya da ka yi mu'amala da shi da ka gaishe shi da ka girma da ka mutunta shi in yana bukatan kuɗi da ka bashi yana bukatan mota da ka saya masa in kana da shi yana bukatan gida da ka saya masa amma wajen addini nan ba sassauci yayi nasa lakum dinukum waliyadin yayi addinin sa kai naka wannan shine gaskiyar magana amma ka bi babanka kan bata yanzu duk wanda ake tsiya da su dinnan masu buga kirji dinnan akan me me ya jawo haka ne gado ne wallahi yawanci gadon ta suka yi duk iyaye ne cewa ba za su iya barin addini iyayensu ba balle ma ana rudan su ya zace masa yanzu ka yadda babanka dan wuta ne ko ai babanka bai san izala ba ai babanka bai san wani abu sunna ba wato yanzu man ka bi su kana ce babanka dan wuta ne yanzu kuma dan hauka sai su bi su ina ru maganan babanka a a tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma Allah ya ce a waɗanda suka wuce iyayenku da kakanninku sun wuce aikinsu na tare da su in sun yi mai kyau su gani in sun yi mummuna su gani ku naku za a tambaye ku naka za a tambaye ka ba na babanka ba naka za a tambaye ka to tunda naka za a tambaye ka ba na babanka ba maganan babanka ya hana ka yin sunna bata ma taso ba qul ya ayyuhal kafirun kawai a tsakaninku da shi lakum dinukum waliyad din kai addinin ka na yana wa amma maganan ya hana ka bin sunna shi yana bid'a yana shirka yana kiran wani wanda ba Allah ba kai ma kai ka mutu ka tafi wuta kuma ran tashin kiyama ga wannan aya da makaranta yawma la tamliku nafsun da nafsin shay'a wal amru yawma idhillallah wani ba zai wani komai ba ka bi shi akan haka yawma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani eh likulli imrin min duk wannan ayoyi ka bar ka je ka bi babanka kan bata kana da wallahi baka da uzuri wurin Allah baka da uzuri ba za ka ji ran tashin kiyama ka ce ya Allah a kai ne aljanna ai na bi babana ne kan bata wallahi Allah ba ni ne da laifi ba wallahi babana ne ashe bacacce ne a kai ne aljanna zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba gaskiya ta zo maka ko ka rungume ta ko ka rungume ƙarya ka halaka Allah ya sauwaka nan mu cigaba
na tambayar me hukuncin tsarin biyu ake tambayar me yasa a me hukuncin mutumin da yake aikata laifi in an ce masa yana ce Allah ne ya nufe shi da yin haka
Allah kunji idan yana yin laifi an ce ya bari sai ce Allah ne ya nufe shi da haka kun tuna ayan da muka karanta je ina jin ko baka nan wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum a wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana kai wallahu amarna biha talace qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun Allah ya ce aka ce musu abubuwan da kuke shirka ne ba daidai ba ne zai ce a haka muka samu iyayenmu ma suna yi kai wala amara na bi Allah ne ma nufe mu mi Allah ne umurce mu sai Allah ya ce musu Allah baya umarni da a saba masa a taquluna ala allahi ma la kuna fadan magana kuna dangana ma Allah wanda ba san hukuncin wannan maganan ba saboda haka nan wannan shirme ne eh ba da dangana da kaddara ba a ai malaman tauhidi sun tafi cewa la yutajdil qadri في المعاصي وانما يتجب بالقدر في المصائب ba kaba hujja da kaddara wajen saban Allah amma ana kaba hujja da kaddara wajen musiba shagonka ya kone motanka ta kone an sace maka kaya Allah ne ya kaddara sai kaba hujja da kaddara amma kaje ka yi zina kace Allah ne ya kaddara dan yi zina kaje ka yi sata kace Allah ne ya kaddara dan yi sata kaje ka yi zina ka yi sata ka yi kisan kai ka sha giya kace Allah ne ya kaddara ƙarya kake inna Allah la yamuru bil fasha ba ka ba hujja da kaddara wajen saban Allah ana ka ba hujja da kaddara ne wajen me musiba an ta same ka motan ka ta kone eh Allah ne ya kawo kudin ka an sace eh Allah ne ya kaddara ɗanka ya mutu Allah ne ya kaddara amma ka saɗi Allah ka kama hujja da kaddara a to ana kama hujja da kaddara kenan duk kafirai ma za su tafi wuta a za su tafi aljanna ko ba za su tafi ba kowane kafiri zai ce "Ah, to ai Allah ka ka- ka kaddara mun kafurci da haka ni ne laifi na a mu'tazila me yasa suka bata ai mu'tazila ma wanda ake ce musu jabariya sun bata ne akan akan maganar kaddara suka ce a in mutum ya sha giya Allah ne ya kaddara masa ya sha in yayi zina Allah ne ya kaddara masa suka ce ai mutum kaman gashi ne a cikin iska kaman auduga ne a iska wai iska ta taso in in auduga tana cikin sarari hakan nan idan iska ta taso daga kudu za ta yi arewa I- i- ina za ta yi da gashi din nan dole ta yi arewa da shi in ta taso daga yamma za ta yi gabar dole gashi a tafi da ida shi ina gabar kaga ga- gashi kenan bai da katabus auduga ba ta da katabus suka ce to wai mutum shi ma haka ne kaga wannan kuma ƙarya ne a'a mutum yana da katabus Allah ya baka zabi wa hadainahu najdain an baka zabi yawwa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko dai ka je kai zina ko ka bari kana da zabi ko kai sata ko ka bari kana da zabi ba za ka ba hujja da kaddara wajen sabon Allah ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai gobe Allah ya kai mu